أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayankan wa muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ya nufaci kaduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi lokacin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar da sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba kusan darasin mu na karshe wanda ya gabata karshen abin da muka karanta shi ne karantarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da mutum zai fara cin abinci wato manzo Allah ya nuna umarci Allah cewa bismillah lokacin da zai fara cin abinci idan kuma ya manta bai a farkon ba yakan ce bismillah awwalahu wa akhirahu wato bismillah farkon shi da kuma ƙarshen shi wani lokaci idan mutum ya ci abinci karantarwar manzon Allah ya ce Allahumma barik lana fihi wa adhimna khayran minhu idan ku mutum ya sha abin sha yakan ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu to matashi darasin mu yau shine karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan kammala cin abinci idan mutum ya ci abinci ya kare mai zai fara cewa alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi at'amani hadha wanda ya ciyar da ni wannan wa razaqanihi kuma ya arzuta ni da shi min ghairi hawlin minni wala quwwa ba tare da dabara daga gare ni ba wala kowa ko kuma sarki sahabi hadis sahabin da ya rubuta hadisin ko mu'az bin anas radiyallahu anhu shine mu'az ibn anas Allah ya dade shi fadan shi da yace min ghairi hawlin ay qaqa ba tare da wani kokari na ko iko na ba wa hada atirafun bil ajzi wat taqsir wa adam al qudrat fi tahsil hada ta'am wannan itirafin kursi bil ajazi da gajiyawa wal tafsir da kasawa wa adamil qudra da kuma rashin iko fi tahsili hadha ta'am wajen tabbatar da abinci abin nufi in ba dan Allah madaukakin sarki yayi sare wa mutum hanyar samun abincin ba shi mutum ba zai iya ba bal hada min fadlillah a samar da abinci da kuma ciyar da shi da ma sanya koshi fadala ce ta Allah wa rizqu ibadihi wa rizqu ibadihi kuma arziki ne na bayan shi wallahu bil fadl azim Allah ma abucin fadala ne wacce take babba manzo Allah yakan karanta da alhamdulillah hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi makfiyin wala muwaddayin wala mustaghnan anhu rabbuna alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan katira godiya mai yawa tayyiban mai tsafta ko mai sarki mubarakan fihi wanda Allah ya sanya albarka a ciki ghaira makfiyin wanda yake ba za a ce an ya isa ba wala muwadda ko kuma wanda za a ce ba a da bukatan shi ko za a bashi wala musagnan anhu rabbuna ko kuma abin da za a ce dan adam ya wadatu baya da bukatan shi baya san shi sahabiyul hadis huwa abu umama radiyallahu an sahabin da ya roci hadisin shine abi umama Allah ya da shi fadan shi da yace tayyiban ay khalisan saliha yana nufin khalisan tatacce salihan wanda yake mai kyau amma da yace ghayra makfiyin min al-kifaya daga wadatuwa ay ghayra muntahin ma'ana ciyarwa ce wadda ba za a ce ta je ƙarshe ba amma da ya ce wala muwadda'in ay matruk wanda yake abin bari wala musagna anhu ko kuma abin da za a ce an wadatu daga barin shi sai ce rabbuna ma'ana ay ya rabbana to wannan shine karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da ya kammala cin abinci to idan mutum zai yi addu'a lokacin da ya fara cin abinci zai ci abincin kuma abincin mai albarka ba zai ci abinci tare da shedan ba amma idan mutum bai yi addu'a ba lokacin da zai fara cin abinci to za su ci abincin shi da shedan kuma Allah ba zai sanya wa abincin albarka ba to haka nan idan mutum ya kammala cin abinci sai ya karanta addu'ar da manzon Allah ya karanta babu ku shakka Allah zai sanya albarka cikin abin da ya ci ya kuma sanya albarka cikin abin da ya rage du'a wa addu'an da bako ke yi lissahibi ta'ami ga ma'abucin abinci mana idan bako ya sauka a gida mai gidan ya karrama shi ta hanyar kawo mar abinci wace irin godiya ya kamata shi bakon yake abinda zai faɗa cewa shine Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghfir lahum warhamhum Allahumma ya Allah barik lahum fi ma razaqtahum ka sanya albarka gare su cikin abin da ka arzuta su da shi waghfir lahum Allah ka gafarta musu warhamhum ka kuma yi musu rahama wannan shine addu'an da ya kamata bako yayi wa mai gida ko mai masaukin shi lokacin da ya kawo mar abinci sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa abdullahi bin busr radiyallahu anhu shine abdullahi bin busr Allah ya da shi والحديث بتمامه هو قوله صلى الله عليه وسلم cikar hadisin shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallam yace nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ubay manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauka a wurin ubay faqarrabna ilaihi ta'aman wa wataba sai muka kawo mara abinci wanda zai ci fa'akala min ha manzo Allah ya ci wannan abincin thumma utiya bitamrin sannan aka zo masu da dabino fakana ya akuluhu ya kasance yana cin dabinan wa yalkin nawa baina isba'aihi kuma yakan jefar da ɗan dabino annawa shine ɗan dabino yakan sanya shi tsakanin yatsun shi guda biyu sai ya jefar da shi wa yajma'u sabbaba wal wusda yakan hada shi tsakanin manuniya ita ce sabbaba wal wusda da kuma yatsa shi ta tsakiya sun ma'utiya bi sharabin sai aka zo madda abin sha fasharibahu ya sha sun manawalahu lazi an yaminihi sannan ya bayar da abin shan ga wanda yake daman shi faƙala abi sai babana ya ce wa akhadha bi lijami dabbatihi a lokacin da ya kama lizami na dabbashi yace ud'ullaha lana ka roƙa mana Allah faƙala sai ce Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum Allah ka sanya albarka gare su cikin abin da ka arzuta su da shi waghfir lahum warhamhum Allah ka gafarta musu ka kuma yi musu rahma qauluhu fadan shi da yace wa qaba wa hiya ghayr ba latifa fiha sabal wal laban shine wani mazubi wanda yake baya da girma wanda akwai nono da mai a cikin shi وقال ابن الأثير رحمه الله ابن الأثير الله يمسرها ما يتي النبر قال النبر الوضب الحيف الحيف وانا أبدي بي كمان قالي يجمع بين التمر والأجد والسمن أكان هذا دبينو ني da ciku ko kuma dakashi shine al'aqdi wasamni da kuma sam mai sai a hada a wancan lokacin yana daga cikin nau'in abinci mai kyau wanda yake mai daɗi a hada tsakanin dabino da kuma ciku da mai ƙauluhu faɗan shi da ya ce bilijam wallijam huwal hadid fi famil faras lijam shine karfin da yake bakin doki shine wanda a hausance muke ce bas lizzabi summa sammuha ma ma yattasilu biha min suyurin wa ala lijam sai aka ambaci wannan karfan ma ma yattasilu biha tare da abin da ke hade da karfan min suyurin na daga kuludu shine fatar da aka daure wa ala da sauran abeban da ke daure da wannan lizamin baki ɗaya sai ke ambatonsu a ce musu lijaman ma'ana lizami ƙalan nawawi rahimahullah imamun nawawi ya faɗa Allah ya masu rahama ya ce wa fihi a cikin hadisin akwai istihbabu talabin du'a neman addu'a min alfabili daga mutum wanda yake mafifici mai daraja wa du'a bayif da kuma addu'an da bako zai yi bi tawsi'atir rizqi ta hanyar yalwata arziki daga Allah madaukakin sarki wal maghfira da gafara war rahma da kuma rahama wa qad jama'a sallallahu alaihi wa sallama fi hadha ad-du'a khairatid dunya wal akhirah manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan addu'ar ya hada alherai na duniya da lahira baki daya na cewa Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa ghafir lahum warhamhum wanda shi mai masaukin bakin ba wani addu'an da yake bukata sama da wannan domin addu'an da zai tattaro ma dukkanin alherai na duniya da lahira baki daya ina cikin kalmar da manzon Allah ya faɗa to anan gurin abin da nake so in yi tsokaci akan shi babu ko shakka idan mutum ya karrama ka yayi maka abin da ya kamata ya maka to idan kai mar addu'a ta nuna jin daɗi ga abin da ya ma abu ne da yake da kyau a shari'anci misali ka sauki bako ka karrama shi ka mutunta shi ka ba shi abinci har zuwa lokacin da za ku rabu da shi to baya dacewa a ce bakon ya maka butulci yanzu misali bako ya zo gidanka kafin komai ka nuna mar bayin da zai kewaya watakila akwai bukatun ya kewaya ya zo ka ajiye shi a wurin da ya dace da shi ka ba shi abinci kuma abincin ma ba nau'i ɗaya ba domin na daga cikin karrama bako ka kawo mar nau'o'an abinci daban-daban in akwai halin yin hakan ma'ana ya zaɓi irin nau'in abincin da yake so sai ya ci idan ka kawo bako nau'in abinci ɗaya bai da zaɓi wanda ka kama dole shi zai ci idan ka kawo mar nau'in abin sha guda ɗaya bai da zaɓi abin da ka kama shi zai sha to amma idan ka kawo mar nau'o'an abinci mabambanta ya daga ya gansu ga sunan alaktilafi alwaniha wancan abu kaza ne wancan abu kaza ne wancan abu kaza ne to zai dauki wanda ran shi yafi so sai ya ci watakila ta yi a cikin nau'in abincin akwai wanda ɗabi'a ran shi daman baya so ko da a gidan shi bai cin wannan abincin don shi baya san shi wani nau'in abincin kuma likita ya hana shi to amma idan ka kawo mar abincin mabambanta sai ya ɗauki abincin da ya san ba zai yi mara illa ga lafiyar shi ba kuma yana son abincin to wataƙila bayan kammala abincin ya ci ya sha idan akwai bukata a bashi wurin kwana aka bashi wurin kwana bayan kammalawan bakon ba sannu ba na gode sai ya tafiye shi babu ko shaka mai gidan ba zai ji daɗi ba a bisa aikin da bakon ya masa dan zai faɗa cewa kaga bakon nan mun yi hidima da shi amma ko ya ce mana ya tafi bai ce mana ya tafi ba ko ya ce mana ya gode bai ce mana ya gode ba alal akal ko da baka son godiyar amma idan bakon ya ce to shikenan mun gode Allah ya saka da alheri ina ma fatan alheri da kai da iyalinka abu ne mai kyau to idan muka duba alal akal abin da dan adam zai yi la'akari da shi irin yanda ubangijinka ya shirya ma gata da ni'ima ya maka liyafar da ka san wata baka san wata ba domin Allah ya faɗa cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku lissafa ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya musu ya muku ba za ku yi gidanyewa ba to amma mutum sai ya ci arzikin Allah ya sha arzikin Allah ya zauna a arzikin da Allah ya mas komai nashi ni'ima ce ta Allah amma ƙarshe sai ka same shi yana wa Allah butulci idan har za a ma mu'amala irin wannan baka ji daɗi ba to me zai sanya ka yi ubangijinka irin wannan mu'amalar wanda lafiyarka da ranka ina hannun shi baki ɗaya in ya ga dama lokaci ɗaya sai an shi lafiyarka sai a waye gari baka da lafiya in ya ga dama lokaci ɗaya sai an shi rayuwanka sai a waye gari ka bar duniya Allah da ta da mu gabar magana ta 72 shine at-ta'arid bid-du'a li talab at-ta'ami aw sharaf Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani wato abin da ke at-ta'arid bahaushe na cewa jirwaye da kamar wanka ko kuma in ka so ka ce sakayen magana ta hanyar addu'a li ɗalabin ɗa'ani awi sharabi lokacin da mutum ke neman abincin da zai ci ko kuma yake neman abin da zai sha ya ce Allahumma abu'in man ata'amani Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni wasu man saƙani Allah ka shayar da wanda ya shayar da ni wannan kamar kana addu'a ne ga wanda ya maka wannan amma kana da buƙatan a kama abincin kenan kana addu'a ta fatan alheri da arziki ga duk wanda ya baka abinci wataƙila jin addu'arka sai ya sa wanda ke da niyyar ya ɗauka ya baka ya baka sahabi hadis sahabin da ya rubuta hadisin huwa al-miqdad bin aswad radiyallahu anhu shine al-miqdad ibn aswad Allah ya dade shi al-hadith bi tamamihi huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam cikar hadisin shine fadar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akbaltu ana wa sahibani li na taho da ni da abokaina guda biyu wa kad zahabat asma'una wa absaruna min al-jahdi ya zama kunnuwan mu da ganin mu duk sun tafi ma'ana ba ma ji sosai ba ma gani sosai saboda wahala faj'alna na'ridu anfusana ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka kasance muna kai kawunan mu wurin sahabban manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi falaysa ahadun minhum yaqbaluna a cikin su ba wanda ke ansar mu mana yunwa suke ji har ta kai gidan su yayi rauni jin su yayi rauni amma sukan je gidan sahabi su gaisa tunanin ko akwai abin da zai ba su ba sa samun ko bai karshe ce fa ataina nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muka je wurin manzo sallallahu alaihi wasallam fanɗalaka bina ila ahli manzo Allah ya tafi da mu wurin iyalin shi fa idza falafatu anza sai ga awaki guda uku fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ihtalibu hadha laban bainana manzo Allah sai ku tatsu wa'annan awakin ku raba nonon tsakaninmu kale sai fa kunna nahtalibu mun kasance muna tatsa fa yashrabu kullu insanin minna nasiba kowane mutum a cikin mu sai ya share ban shi wa narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu mika wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kale sai fa yaji'u min al-layl yakan zo da dare fa yusallimu taslima zai sallama sallama da la yuqizuna iman baya ta da mai bacci wala yusmi'ul yaqzan baya jiyar da wanda yake falke kuma ya fi masjid sannan yazo masallaci fa yusalli salla kuma ya ci sharabahu fa yashrab sannan sai yazo wurin abin shan shisha fa tani shaytanu zata laida wani dare sai shi dan yazo mini wa kad sharibtu nasibi bayan na share bona fa sai sha muhammad ya til ansar muhammad yakan zo wa al-ansar fa yuhtifunahu domin su bashi wa yusibu indahum ma bihi haja ila hadhihi al-jur'a zai samu abin da ke gare shi na rabo cikin wannan shan fa ataituha fa sharibtuha sai naje na sha rabona falamma an waghalat badani lokacin da ciki na ya cika walimtu annahu laysa ilayha ilayha sabil na san cewa yanzu babu wata hanya da abinci zai shige cikina kala na damayyar shaitan sai shaidan ke gaya wa abokin shanmu ya ce wai hak ma sana'ata kai shanka mai ka aikata a sharibta shirba muhammad sharaba muhammad shin ka sha abin shan muhammad ne faji a fala ya jiduhu fa ya ji fala ya jiduhu zai zo inda ya ajiye abin da ya ajiye ba zai samu komai ba fa ya du'u alai kuma zai yi maka mummuna addu'a ka sani fata hali kuma sai ka halaka fata zahabu duniya wa akiratu idan ka yi haka duniyanka da lahiranka sai ya tafiya zan baka da komai wa ala shimilla idha wa ba ta ha ala kadamayya kharaja ra'asi wa alayya shimilla a kaina akwai wani mayafi ina rufe da shi iza wa ba'atuha ala qadami idan na ja mayafin na rufe kafafuna kharaja ra'asi sai kaina ya fito wa iza wa ba'atuha ala ra'asi idan ku na jawo mayafin na rufe kaina kharaja kadama ya sai kafafuna su fito fili wa ja'ala la yaji'un an-nawm daga nan sai bacci baya zo mini wa amma sahibaya amma abokaina guda biyu fa na ma suka yi bacci ولم يصنع ما صنعت بسي ابن دنيبا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم karshe manzon Allah tsira da amin sabbata gare shi yazo fa sallama kama kana yusalli yayi mana sallama kamar yanda yake yi thumma atal masjid fa salla sannan yazo masallaci salla thumma ta sharabahu sai yazo wurin abin shan shi fa kashafa anhu ya buda falam yajid fihi shay'a bai samu komai ba fa rafa rasahu ila sama' sai ya ɗaga kan shi kalli sama fa qultu a raina sai na faɗa cewa al'ana yad'u alayya fa ahli yanzu kenan Muhammad zai yi min addu'a in halaka fa qala sai ji manzo Allah ce Allahumma at'im man at'amani Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni wasqi man sakani Allah ka shayar da wanda ya shayar da ni kale ce fa amattu ila shimla fashaddatuha alayya ya ce sai na sake jawo mayafin da nake kai sai na ƙara lulluɓa na takuri wa a hastu shafara sai na ɗauki wuƙa fanɗalaktu ilal an ayyuha asman sai na tafi wajen wannan awakin in duba an ga wacce ce tafi mai fa azbahu hali rasulillah kawai saboda in yanka ta ga manzo sallallahu alaihi wa sallam fa iza hiya hafila sai na same ta tana ɗauke da ciki wa idha hunna huffalun kulluhunna dukkan su kowace hantsarta akwai nono famitu ila ina illi ali muhammad sai na nufi kwariya ta iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ma kanu yatma'una annaha yahtalibu fihi abinda suka kasance suna ciyar da mu ko wanda suke tatsan nono a ciki kale ce fa halabtu fihi sai tatsu wannan nono akuyar hatta alaqtu raghwa har sai da kunfa na nonon ya rika tasawa sama fajitu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala manzo Allah ce asharibtum sharabakum al-layla shin kun sha abin shan ku a wannan daren qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah ishrib sha fa shariba manzo Allah ya sha abin sha thumma nawalani sannan ya miko mi fa qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah اشرب شاء فشرب ثم ناولني يشاء sannan ya miƙo min falamma araftu anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qad rawiya lokacin da na san cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya koshi wa asabtu da'awatahu na kuma dace da addu'an shi fa bahiktu sai ne dariya hatta alqaitu ila al-ardi har sai da na fadi kasa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsila da aminci bata gare shi ce ihda sawatik ya miqdad ɗaya daga cikin kusakuranka kenan ya miqdad fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah kana min amri kaza wa kaza abin da yasa nake dariya kaji al'amari na abin da ya faru kaza da kaza sai ya labarta wa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru wa fa'altu kaza ga kuma abin da nayi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma hadhihi illa rahmatun min Allah wannan ba komai bane sai rahama daga Allah afala kuntu adantani me ya hana ka sanar da ni fa nuqizu sahibaika domin mu tada abokanka ko sahibaina abokan mu guda biyu fa yusibani minha su ma su samu abinda muka samu فقلت سي نشي والذي بأسك بالحق نارن سي دوان دي أيكوك دي جسيا ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك والله بندا مبهر إذا كاشا كما ناشا تاردكي من أن أصابها من الناس أشي وني دي جسيا متاني يا سامئلون ونا to almuhim abin da zamu fahimta a cikin wannan karantarwa wato shine karamci na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya koyar da sahabban shi mulahazan mu na farko cewa akan waye gari a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam daya daga cikin sahabban shi bai da abincin da zai ci har ya da su zuwa ga bukatuwa ga abinci a wurin wani manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi karan kanshi akan wayi gari babu abin da za a ci a gidan shi wata ran mai ɗakin shi Aisha Allah ya da ita tace wallahi mukan ga watanni biyu cikin jirajiran wata guda uku ba a dora tukunya a gidanmu ba da sunan a dafa abinci tace babu abin da muke ci sai dabino sai mu sha ruwa tace sai dai manzon Allah yana da wasu makwabta galibi idan sun dafa abinci suna kawo masa almuhim abin da za mu duba shine mutumin da ya fi kowa daraja a wurin Allah ya fi kowa matsayi a wurin Allah shine wanda Allah ya zaɓe shi zaɓen da bai yi wa kowa ba amma sai a wayi gari abincin da zai ci babu shi babu abincin a gidan shi wani sa'in yakan yi bako ya shiga manzon Allah ya bi iyalin shi ɗaya bayan ɗaya shin ko za a samu abincin da za a ba bako a wurin ku ce wallahi rasulullahi babu kuma hakan za a haƙura a zauna amma tare da hakan idan wani abu ya shigo hannun shi baya ajiyewa irin yadda shugabanni yanzu ke ajiyewa a ce a ajiye abincin sai na gobe ya yi kyauta kyautar da ba wanda ya rika irin kyautar da yake yi ilan Allah da amince bata gare shi wanda zai ɗauki raƙumi ɗari ya bayas ya sake ɗaukar raƙumi ɗari ya bayas ya sake ɗaukar raƙumi ɗari ya bayas bai ajiye abincin da zai ci a gidan shi tsawon sati guda ba wani lokaci tsira da aminci da bata gare shi suna zaune da sahabban shi sai suka ga ya tashi cikin gaggawa ya shiga gida sai tsoro ya kama su manzo Allah ya tashi irin wannan tashin mai ke faruwa ne da ya dawo sai ya gane alaman damuwa a fuskan su cewa sun damu irin tashin da sai yake ce musu akwai sauran dukiya ne dinarori ba zan so a ce wani dinari ya kwana a hannuna ba matukar akwai mai bukata a waje ku fahimci wannan da kyau wani sahabi ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yake nuna mar halin da yake ciki na yunwa karshe har sai ya daga marish ya nuna manzo Allah dutse ne a daure a karkashin marish saboda ya ji nauyi a cikin shi babu komai sai manzo Allah bude masa marish sai ga duwatsu guda biyu tsiran Allah da aminta bata gare shi a daure wani lokaci wani sahabi ya zo wajen shi bai da abincin da zai bashi ganin halin da manzon Allah shi gaski na rashin babu sai wani sahabi ce ya rasulullahi ina son a bani wannan bakon in je gidana da shi mu ci abinci manzon Allah ce ga yan gura shi ma bakon kasada ce bai sani ba a gidan akwai ko babu da haka sai ya ja iyalin ya ja abokin ko wannan bakon suka tafi gida lokacin da suka je sai yake cewa mai ɗakin shi na zo da bako ko akwai abin da za a bashi ta ce wallahi ba abin da ya rage sai abincinka a wata ruwayan ko ku babu abin da ya rage sai abincin da za a bayar da ta ce ba abin da ya rage sai abincinka sai ce alhamdulillah tun da nashi ne abin ya zo cikin sauki kenan wurin a wani ruwayan aka ce abincin yara ne sai ce to yaran yi musu dabara su yi bacci ki kawo mana abincin da ni da bakon amma idan kin zo ki rage fitila ni zan yi kamar abincin nake ci saboda bakon ya samu daman cin abincin kuma abin da guda nake nan wurin da ta kawo abincin ta ajiye musu sai ta rage fitila sai mai gidan ya rika sanya hannu yana fiddawa yana sanya hannu yana fiddawa abin da shi bakon ya yi tsammani mai gidan ma cin abincin yake yi da haka sai cinye abincin shi kadai amma mai gidan yunwa yake ji mata shi yunwa take ji da haka bakon sai ya bacci hankalin shi kwance lafiya lau washe gari sahabin na zuwa wurin manzo Allah sai ga manzo Allah na murmushi sai shi ai wani ubangijinka ya sanar da ni ya ga abin da ya faru tsakanin kai da bakonka jiya sai ya bashi labari kaji kaji kaji kaji ga abin da ke faruwa to irin wannan tafarkin na magabata irin shi ne sahabban manzon Allah suka tafi akan shi bayan da za a yi mutum ya zo ya ajiye abinci na tsawon shekara guda ko wata kaza ga kuma makocin shi a gefe guda baya da abincin da zai ci mun fahimta domin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa imanin daya a cikin ku ba zai cika ba har sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so kan shi ba ka san ka kwana da yunwa ya za a yi ka so dan uwan kai kwana da yunwa Umar dan Khattabi Allah ya dade shi a matsayin shi na shugaba wanda yake adali shine shugaban musulmi na duniya baki ɗaya amma yakan tashi cikin dare ya rangadi ya zagaye madina unguwa unguwa kwararo kwararo haka yake bi kuma ya canza kama ta yadda ba za a iya gane shi ba domin jin me ke faruwa menene matsalolin talakawa domin wani sa'in idan ka ce za ka bi ta bakin fadawa don ka ji matsalan talaka ba za a gaya maka ba saboda mutane hikima suke da akwai idan sun tashi zance za su gaya ma zancen da zai ma daɗi wanda zai faranta maka rai cikin tafiye-tafiye da umar ɗan kaɗabi ke yi allah ya da shi ya je bayan wani bango sai ji ana rikici ana hayaniya tsakanin uwa da ɗiya nono suke sayarwa amma akan yi wa nonon ayyami a ƙara masa ruwa umar sai ya hana cewa yin hakan algushu ne kar wanda ya ƙara yi ita uwar tana ƙoƙarin ayyami a haɗa ruwa da nono a sai da ɗiyar ta ce a ba za a yi ba take gaya mata idan ba mu yi haka ba ba za mu samu riba da yawa ba ta ce e mu samu ribar kaɗan Allah ya sanya mata albarka ya fi alheri a ce mun samu riba da yawa wadda babu albarka a ciki ƙarshe sai ta waɗe tsawa cewa sai an yi ta ce mata umma wallahi ba zan yi ba saboda kin sani sarkin mumine umar ya hana ta ce haba wanci umar yana can bacci ke cikin iyalin shi bai san me ke faruwa ba sai ta ce mata umma wallahi idan umar baya kallon mu ubangijin umar na kallon mu ni ba zan yi ba wannan abin sai wa Umar dadi sai sai na gode wa Allah wanda yasa aka tsare dokan shi ba dan tsoron Umar ba sai dan tsoron shi ya koma da wannan abin aran shi washe gari shine ya tara ƴaƴan shi baki daya yake tambaye su akwai mai son aure a cikin ku Abdullahi ce shi da ya aure ba bukatun karawa har aka samu ɗaya daga cikin ƴaƴan shi Asim ko makamancin wannan yace yana da bukatun aure sai ce to akwai yarinya a gida kaza yarinya ce mai tarbiyya kuma ta san Allah to alhamdulillah aka auri yarinyar Allah ya arzuta su da diya Allah ya arzuta diyar da diya Allah ya arzuta diyar wannan da da Abdul Aziz Allah ya arzuta Abdul Aziz da da Umar wanda ababin adalci su ake cewa Umaraini da Umar dan Khattabi da Umar dan Abdul Aziz ababin adalci Umar ɗan Abdulaziz shi ne mutumin da a matsayin shi na shugaba lokacin da zai mutu yana da yara ƙanana haka ƙanana mafi yawancinsu ba sa iya kansu wanka ko wanki amma ga ya kan shimfiɗa zai rasu baya da komai na dukiya da ya bari sai wani yake ce mas da za ka yarda sai ka yi sainin a dukiyar gwamnati a ɗauka a ajiye a maida cikin a yi transfer ya koma cikin akawun ɗinka saboda in ka mutu wannan yaran su samu abin da za su rayu a kan shi wannan abin sai mazaji sai tashi a kan shimfiɗa shi ya zauna sai samar dukkan yaran da kake gani ɗayan biyu ne kowane yaro anan ko dai mutumin kirki ne ko mutumin banza haka Allah ya hukunta sai ce amana ko haƙƙi na ‘ya'ya akan iyaye wallahi na musu na karantar da su alkur'ani na karantar da su hadisin annabi na koya musu kaza da kaza da kaza sai shi amma in ɗauki dukiya ta al'umma in ba su in dai wannan shine gata ya ce na rantsi da Allah ba zan yi ba sai ce kamar yadda na gaya ma kowane ɗaya daga cikin nan wurin ko dai mutumin kirki ne ko mutumin banza ne sai ce in Allah ya kaddar cewa ɗaya a cikin su mutumin banza ne babu hikima in ɗauki dukiya halattacce dukiya ta al'umma in ɗauka in ba yaro ya tashi ya saba wa Allah da ita ya ce in ko ya kasance mutumin kirki ne yo ai Allah shi ke ɗaukar nauyin bawan shi nagari ba bukatan ka ɗauki dukiyar haramun ka ba mutum nagari don haka ya rasu ya bar yaran babu ko titiriti abinda aka raba musu a dukiyarsu in kai lissafi a kuɗin yanzu kowane yaro abin da ya samu bai wuce kuɗin da zaka ce naira dubu ɗaya da ɗari kaza ba a matsayin shi na amirul mu'minin amma da ke ubangiji ya kalli aikin da ya musulunci sai ya sanya albarka ga rayuwar 'ya'yan kowane yaro cikin kasuwancin shi da ya girma ya mallaki abin da ya musulunci aiki kuma aikin da duniyar musulunci ta shaida wanda ya bada wannan shawarar ya ce wallahi ya ga ɗaya daga cikin wannan yaran ya shirya doki sama da guda ɗari takakaho a dukiyan shi domin aje a yi jihari don Allah to mu sani daga cikin girman abin da musulunci ke kula da shi shi ne taimakawa ‘yan uwa a ta'awunin alalbiyarri wata kowa shine abin da ya sanya sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bisa girman darajar su ah me yasa ma Allah ya yabe su da cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa dabi'an su sukan zabo su akan su koda suna da bukata kana da san abin amma sai ka zabi dan uwanka ka bashi mu duba wace irin kauna ce da so da ke tsakanin su lokacin da mutanen Madina mutanen Makka suka yi hijira suka koma Madina mutum zai duba gonar shi wannan a rika dagawa in za a juya a daina janta ƙasa ka mutum zai duba garkashi wanda yake samun dabino yana samun kuɗi sai ya raba ta biyu sai ya ce ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a duba wani daga cikin mutanen makka a bashi baki to irin wannan sai shine sai Allah ya tabbatar da shi tsakaninsu sai suka rayu rayuwan da rayuwansu ta isa ta zama makaranta ga kowane mutum musulmi to cikin abin da ya faɗa cewa aljihadu shine almashaqqatu walju lokacin da sahabban suka taso sun tashi cikin wahala da kuma yunwa qauluhu sai ce fa laysa ahadun yaqbaluna ba wani mutum daya wanda yake amsar mu hadha mahmulun ala anna alladhina aradu anfusahum alaihim kanu muqillina laysa indahum shay'un yuwasuna bihi abinda wannan ke nuni waɗanda suka je don su taimaka musu ta yi su ma ba su da abinda za su ba su misali ka tashi kana jin yunwa sahabi ya tashi na jin yunwa ya je gidan sahabi ɗan uwan shi yana son ya taimaka mar da abinda zai sanya a baki amma abin damuwa shi ma bai da abinda zai bashi sai sai aljur'a bi dhammil jimi wa fatiha wa hiya al-hatwa min al-mashrub wato shine makwarwa ɗaya da mutum zai yi amma da ya ce wa ghalat fi buɗuni ai dakhalat wa tamakkanat ma'ana ciki na ya cika sai maganin ki cewa huffal ai mujtama'un fi hallaban dabbar da akwai nono a hantsarta wa hadha min mu'jizatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan ko mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka samu dabbar da ba ta da ciki ba kuma haihuwa ta yi ba amma ga nono a jikinta a taka faɗan shi da ya ce ragowa yana nufin zabad shi ne kumfa zabadun laban allazi ya aluhu wanda idan ana tatsan nonon kumfan ke tasawa amma da ya ce ihda sau'atik innaka fa'alta sau'atan mil fi'ilat ka aiwatar da wani aiki mara kyau a cikin ayyuka mahiya fa akhbarahu al-kabar sai bashi labari faɗan shi da ya ce Allahumma a'ti man at'amani wasqi man sakani wato azumin da ya wuce na bara kenan wani abin mamaki ya faru ina kofa gida na a zaune sai wani aboki na zo hafizin alkur'ani ne da ya zo sai muka gaisa da shi muna zaune muna fira muna fira muna fira sai ke ce mun wani wani abu ke faruwa sai shi amma wallahi ina gaya ma ne kawai dan ka taya na addu'a sai na ce me ke faruwa sai sha mun wallahi a shekarun jiya a gidana ba ni da abin da ya rage min sai gari gari na masara wanda bai wuce rabin tiya ba sai ce ina da 'ya'ya uku sannan akwai 'ya'yan wana guda biyu wanda ya rasu suna wuri na mu biyar kenan sai kuma shi sai matar shi su bakwai sai ce wallahi wannan garin shi aka yi tuwo da shi ba mu da miya hatta gishirin da za a malmasa a cikin ranar galaba mu da shi ya ce haka muka ci wannan gayan tuwon da mu da yara ya ce kuma sai muka tashi washe gari ajiye kenan wanda za a yi safar babu ya ce da ni da matar ba mu yi safar ba amma su yaran haka muka tura su bige-bige gidan yan uwa samu mai za su ya ce rana ta faɗi ba mu da abin da za mu yi buɗe baki da shi ajiye kenan wurin ya ce wallahi haka nan muka sha ruwa sai muka kwanta yaran na ce su ɗauki kwanukan su je su barato abinci kowanne abin da ya samu a can ya ce kuma haka aka tashi jiya ya ce washe garin yau kenan ya ce ni da iyalina ba abin da muka sai ruwa sai shi amma wallahi ba wai ina tambaye ka bane dan kama don ka tana addu'a to sai hankali na tashi sosai kuma idan ka kalle shi a ido ba za ka yi tsammanin ya da bukata irin wannan ba saboda na shaɗe shi da komai to ni abinda nake ɗarsawa a rayuwata a raina a lokacin duk da na san in na ɗauka na bashi zai ce bai bukata na san wannan to amma sai na yi tunanin cewa in ya koma gida daga baya zan yi hikima in san abinda zan aika masa na masara ko gero yan tiyoyi in ce ganin wasu na san ƙarshen tunde dole sai ya gano shi tunda ba wanda ya san halda kiste ni abin mamaki muna zaunan sai ga wani yaro akan mashin sai shaye mas malan gidanka na je aka ce baka nan gurin sai wani ce min ya ganka a kofar gidan wani a zaune sai ɗauko ambulance sai sha ga inji hajjar ta shaka maka yana bashi da ya amsa sai buga mashin sai take shi da ya buɗe ambulance sai ya ga naira dubu ɗari a ciki sai mai da ya rufe sai sha wannan ba kuɗin shi bane sha shi a duniya bai yadda wani ko wata wadda alaka zai hada bashi dubu ɗari bai da wannan sai na ce marwa ne sai ina ce kai hakuri arziki ne Allah ya koro ma sai sha wallahi ba kudin shi bane na ce to amma ka fahimta shayi ya je gidanka an ce baka nan amma sai aka gaya mar an ganka a nan wurin a zaune na ce ku zama na da kai a nan wurin mun fi awa ɗaya a zaune sai ce a'a shi fa ba nashi bane na ce ka gane da na ce ma arziki ne Allah ya koro kawai ka ɗauka kai amfani da shi na ce idan an bi ka daga baya an ce kawo wannan kudin ni ka dawo wuri na an san yadda za a biya su kudin su na ce amma je ka yi zarafin ka wallahi dai kama kudin ya rike sai hawa ya idan shi sai ce abin da ya bashi mamaki tun da yake a rayuwar shi bai taba kama naira dubu ɗari tashi ba ya ce wallahi mafi yawan kuɗi da ya rike a lokaci ɗaya nashi naira dubu goma sha bakwai kuma sa'a na ne ya kama dubu ɗari sha Allah bai taɓa kama ba na ce duk abin da ya kamata ka saya ka saya idan an koma an ce wannan kuɗi mantuwa ake ba sai aka ce aba ba na ce turo su biya kuma har inda yau take ba wanda ya masa magana kuɗin shi kenan wuri to sai ya zama har kullum abin da na sha gaya muku matsayin Allah a wurinka to kai ma shi ne matsayinka a wurin Allah kuma wallahi na tabbata ɗin yana gaya mun ne ba don in ɗauka an bashi ba domin in akwai buƙatan na kai matsayin da zai ce mun wani kai tsaye ba na abu kaza kuma inda akwai zan bashi Allah mana jagora faɗan shi da ya ce Allahumma abin man abu amani Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni wasi man sakani ka shayar da wanda ya shayar da ni abinda yake nufi Allahumma at'im man sayut'imuni Allah wanda yake da niyan ya ciyar da ni Allah ka ciyar da shi wasi man sayuskini Allah ka shayar da wanda yake da niyan ya shayar da ni hada huwa allazi yazharu min siyaqil hadisi wannan shine abinda yake bayyana a cikin karantarwar hadisi iz saboda ko innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama da abi hada du'a manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a da wannan addu'ar walam yakun qa'ima shay'a bai ci komai ba wa aidan hadha allazi fahimahu al-miqdad wannan shine abinda al-miqdad ya fahimta hina qama wa fa'ala ma fa'al lokacin da ya tashi ya aiwatar da abin da ya aiwatar wa qala yace lamma araftu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama qad rawiya wa asabtu da'watahu yace lokacin da na gane manzo sallallahu alaihi wasallam ya koshi wa da'watahu wa asabtu da'watahu na kuma dace da addu'an shi yanzu da Allah yan uwa idan muka yi tunani a ce ma za a wayi gari gidan manzon Allah an rasa abin da za a ci wani mamaki zai an tambayi Aisha wani lokaci sukan yi abinci a lokacin su ba a san rariya ba ba a san in an tashi abinci a fidda dusa daban nau'in abincin daban ba ake tambaye su yaya kuke da abinci a wancan lokacin ta ce wallahi idan an daka wannan abin an mai da shi gari kawai akan hure abin da yake hurewa ta ce ba ma a san menene tankade ko kuma ba ka ce a fidda dusa daban tsabar daban balantana a ce a fidda kuma a fidda gari daban tsaki daban ta ce ba a san wancan a wancan lokacin ba aka ce to kuma yaya kuke yin abinci babu mai ta ce yo in tana maganan ɗakunansu ne ɗakinta in ka ɗora hannu haka za ka dafa hannunka haka a rufin ɗakinta in ka taɓa ta ce kuma kwana suke a cikin duhu babu fitila sai aka ce mata ina mai ta ce yau man da za a kunna a ga haske in akwai shi abinci za a yi to babu ko shakka maimakon ka zuba fitila mai ka ga haske in za ka yi abinci ka yi abinci da shi to wani lokaci arziki ya yalwanta bayan wafatin manzo Allah sai ta zama ta yi kuka ta ce tana tuna rayuwar da sai da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinci irin wannan a wancan lokacin babu shi amma ga yanzu Allah ya rota arziki bayan wucewar shi addu'a idza afdara inda ahli baitin addu'an da mutum zai yi idan ya sha ruwa ko yayi bude baki ga ahalin wani gida shine afdara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wassalat alaikumul mala'ika manzo Allah ya karanta cewa aftara indakum sa'imun masu azumi sun yi bude baki a gidanku wa akala ta'amakumul abrar sannan mutanen kware sun ci abincinku wasallat alaikumul mala'ika sannan mala'iku sun yi muku addu'a wannan idan ka je gidan mutane ka yi bude baki sun baka ruwa ka sha abinda karantarwa ta annabi ta yi nuni kenan sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa Anas bin Malik radiyallahu an shine Anas dan Malik Allah ya yarda da shi yace waja a fi riwaya yazo a riwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaquluhu idza afdara inda ahli baiti manzo Allah yakan faɗi wannan in ya ci abinci a wani gida to yakan yi wa ɗan gidan addu'ar da wannan addu'ar ihtamala hadha hadisi ala salasi da'awat wannan hadisin ya taro addu'a guda uku kulluha mujiba lil ajri wal baraka kowace addu'a takan wajabta lada kuma takan wajabta albarka a dukiya al'ula addu'an farko anna man afdara indahu sa'imun duk mutumin da mai azumi yayi bude baki a wurin shi istahaqqal ajr ya cancanci Allah ya bashi lada al maw'ud bihi ladan da aka yi mar alƙawali da shi fi man faddara sa'ima ga duk wanda ya ciyar da mai azumi athaniya na biyu anna man akala ta'amahu al-abrar duk mutumin da mutanen kwarai suka ci abincin shi kana lahu ajrul it'am ya kasance yana da ladan ciyarwa mawfuran cikakken lada li kaunil akilina lahu mil abrar kasantuwar masu cin abincin mutanen kwarai ne asalisa na uku anna man sallat alaihi mala'ika duk wanda mala'iku suka yi mara addu'a faƙad faza ya rabauta li'anna da'awatahum lahu biyar rahama saboda addu'an da za su yi mara addu'ar rahama makbula inda Allah ta'ala addu'a shi an sashiya a wurin Allah maɗaukakin sarki to idan muka fahimta sai mu ga kusan shi ne musabaka da mawadata ke yi wajen ciyar da masu azumi a ɗauki dukiya a ciyar a nan kuma kada mu yarda mu bar al'amarin a hannun masu kuɗi kaɗai idan ya kasance ni ba ni da ƙarfin da zan ciyar da abin da ya kai naira dubu goma ko ashirin amma zan iya sayan dabino tiya ɗaya ko rabin tiya ko ɗan caɓe in zo in kawo masallaci in ajiye ko wurin taruwan mutane in ajiye in ci a sha ruwa da shi to duk wanda ya buɗe baki da dabino na guda ɗaya to Allah zai bani lada na naciyar da wanda ya azumi ya sha ruwa a wurina kada mu yarda mu ce a'a dole sai masu hannu da shuni sai mawadata su kadai za mu barwa saboda wani sahabi lokacin da yake gira akan irin wannan yake cewa manzo Allah zahaba ahlud dusuri bil ujur masu kudi sun tafi da lada suna kaza muna kaza suna kaza muna kaza ko kuma muna kaza suna kaza ma'ana in mun yi sallah su ma suna yin sallah mu karanta alkur'ani su karanta mu yi azumi su yi azumi amma su ɗauki dukiyarsu mai ɗimbin yawa kuma su yi sadaka da ita wanda mu babu iyawa manzala ce wannan fabala ce ta Allah yana bada ga wanda su to har kullum a babin ciyarwa babin alherai idan ba za ka iya irin abin da wancan yi ba kai ma ibakin iya iyawarka a wannan ne nake mulahazan kasashen larabawa sun yi mana zarra ba iko yar kaɗan ba yanzu misali jami'ar da muka yi karatu sudan wani balarabe ke ɗaukan nauyin ciyar da jami'ar tsawon shekara tara duk abin da za a ci a jami'an shi ke kawowa ga wasu nan a gefe guda suna jira ya ɗaga musu ƙafa kuma yaƙi ƙarshe suka tafi kotu aka yi ƙara don me zai kyanke ne aikin alheri ce shi kaɗai zai yi ka duba jami'a ba fa gida guda ba jami'a guda wanda akalla ɗaliban ƙasashen da suke karatu a wannan jami'ar wajen ƙasa saba'in da wani abu ɗaliban ta ce karatu a wannan jami'ar amma wanda irin dukiya ne mutum zai ɗauka kuma dukiyan shi na halal da yawa wani zaka samu mutum ne mai kuɗi mai arziki cikin abin da Allah ya bashi zai rike fitar da wani kaso idan an ce azumi ya zo ko lokacin aikin hajji idan ka dubi ciyarwar da za su yi abin mamakin ya isa kuma wani ciyarwa da suke na abin mamaki yanzu muna jami'a wallahi take away ne za a shigo da shi a cikin wata doguwar kwantena za ka ga an sanya wani abu kamar an ɗan yi lamination ɗin shi haka idan an baka guda to idan ka buɗa daga sama kan nan wurin kuma kuɗi ne alafa a nan wurin wani sa'in idan ka lissafa kuɗin yawansu ba zai kasa naira dubu goma ba kuma ciki abinci ne mai kyau kaza ce da shinkafa da wani abin nan wani lokaci na shigo jami'a suna rabawa sai suka bani ina an sa sai na wuce ɗaki aka je an bi hostel ana rabawa na je hayo sai suka sake bani sai na ce musu daman an bana kofa sai sai mun rabanka ne shikenan sai na ansa na aji lokacin da na aji a cikin akwati na masallaci da nufa hayo sai na je masallaci ana rabawa sai aka sake bani sai na ce biyu ka bani kun ban daya bakin kofa kun sake bana daki sai sai ungo ƙara naka ne baka kai to abin mamakin ciyarwa irin wannan kaga mutum ya baka ka ansa har ya fi ka farin ciki kuma daga cikin salon ciyarwar su wani za a kawo mota babbar mota sai a loda kaya shinkafa ne saman bita ne taliya ne madara ne za a je kofar yadda an san mutum mai karamin karfi ne baya da shi sai a kyankyana kofa daman kafin a bai kofar sai an kawo abin da za a ajiye an ajiye buhun shinkafa guda katan din taliya katam na makaroni kwalin madara an ajiye abinci a kawo kudin da akalla ba su kasa naira dubu ɗari biyu a ɗora sai an ji ya fara kuncen zai buɗe ƙyauren dama an jingina kayan jikin ƙyauren shi kenan sai su ja mota sai su tafi yana buɗewa wannan abincin zai faɗa gaban shi kuma zai ga takarda a rubuta cewa nashi ne motar ma ba lamba jikinta kawai sai dai fahimci mota ta ruga da gudu balantana ya ɗauki lambar motar ya iya gane cewa suwa na suwa na suwa na suwa na suka yi ma aikin alheri to kun ga irin wannan su ne Allah ke maganan inna ma nud'imukum li wajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura muna ciyar da ku ne don neman yardan Allah ba ma nufin wani sakamako a wurin ku ko kuma ku zo ku ce mana kun gode tayyib gabar magana na 73 du'a us-sa'imi addu'an mai azumi idza habara ta'amu a lokacin da lokacin buɗe baki ya yi walam yufdir amma bai kai ga yayi buɗe bakin ba manzo Allah ce idza du'i ahadukum idan an gayyaci ɗayan ku fal yujib ya amsa wa in kana sa'iman idan azumi yake fal yusalli ya addu'a wa in kana muftiran idan ko yana cin abinci fal yaqam ya ci abincin wa ma'ana fal yusalli da yace fal yusalli fal yad'u ya addu'an fatan alheri idan mutum ya gayyace ka walima ko ya ce wani zo mu je gidana na shirya abinci mu ci idan kana da bakin ka abu ɗaya ke sai ka ansa gayyata shi ka ci abincin idan ko kana azumi sai kai mara addu'a da fatan alheri sahabiyul hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa abu hurairah radiyallahu anhu shine abu hurairah Allah ya dade shi da yace fal yusalli iktarafa ahlul ilmi fi ma'anaha malaman ilimi sun yi sabani wajen ma'anar shi qalal jamhur jamhurun malamai suka ce ma'ana ha abinda ake nufi falyad'u li ahli at-ta'ami bil maghfirati wal baraka yayi addu'an neman gafara da albarka ga ma'abuta abincin da suka bashi wani hawi zalik da abin da ya kama da wannan misali Allah ya sanya albarka Allah ya yalwata arzikinku Allah ya tsarkake zuciyanku Allah ya anshi ayyukanku irin wannan haka idan mutum ya ce da kai abinci domin wa asalin salati fil luga asalin kalmar sallah a yaren larabci ana nufin addu'a shine addu'a saboda Allah madaukin sarki ya ce wa salli alaihim inna salawataka sakanul lahum ma'ana wa salli alaihim kai musu addu'a saboda addu'anka nutsuwa ne a wurin su wa hadha ma zakarahu musannifu wannan shine abin da marubucin littafin ya faɗa wakila wasu malaman suka ce al muradu salatu shar'iyya abinda ake nufi da sallah ana nufin sallah ta shari'a bin ruku'i wa sujudi sallan da ke ɗauke da ruku'i da sujudi ay yashtagilu bis salat abin da yake nufi ya shagalta da yin sallah li ya hasula lahu fadluha domin fadalan sallan ya tabbata gare shi wa ammal mufdir amma wanda ya ci abinci faqad jaa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa in sha da'ima idan ya so ya ci abinci wa in sha taraka in ya so ya bari fa innahu mukhayyar shi kam an bashi zabi walakin yusahabbu lahu al-aklu sai dai an so ya ci abincin wannan kulima jaa anhu sallallahu alaihi wasallama min al-hasi ala zalik saboda abin da yazo kwadaitarwa daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu alam ma'ana idan kana azumin nafila wani ya gayyace ka gidan shi ko ya shirya walima ya ce wa na bismillah to a nan wurin idan kana azumi sai kai mar addu'a ta fatan alheri Allah ya sanya wa abincin albarka amma duk da hakan kana da zabi in ka ga dama sai ka ci abincin ba laifi bane dama azumin nafila ne ma'ana sai ka ajje azumin naka ka ci abinci shi in ya so wata rana kuma sai ka yi azumi in kuma ka ga dama ka ce a muna da fatan Allah ya sanya albarka cikin abincinka amma ni ina azumi shikenan wannan babu matsala قال المسحه mai gyara littafin ya ce balit tafsilu fi zalika aula a dai yi bayani filla filla a nan wurin shine abin da ya fi dacewa da shari'a fa in kana siyamuhu la yashqu alaman da'ahu idan azumin shi ba zai takura wanda ya gayyace shi ba wa azina lahu yaymar izini fa siyamuhu afdal wa yad'u kuma azumin shi shine yafi alheri sai ya addu'a misali mahaifinka ne la'alla watakila unguwa kaje koko ya san za ka kawo ziyara yau ka tashi da azumi sai shi ya kamata a shiryawa na abinci zai zo shi da bakin shi mahaifinka ne ko mahaifiyarka sai da ka zo ta ce to ai ga abinci kuma na shirya muku to anan idan ka ce kana azumi watakila mahaifiyar za ta damu ko mahaifin zai damu to anan sai ka bar maganin azumin sai ka ci abincin don ransa ya fari amma wanda ya gayyace ka idan kasancewa cewarka kana azumi ba zai damu ba abin ba zai takura gare shi ba to sai ka ce mar azumi kake yi kai mar addu'a sai cewa amma in kana siyamuhu ya shuku ala aqihi da'i idan cewan shi yana azumi zai sanya damuwa ga zuciyan dan uwan shi wanda ya gayyace shi fa iftaruhu afdal nan ya ci abinci shine abin da yafi li'anna al-mutawwi'a amiru nafsihi saboda mai cin abinci shine shugaba ga karan kanshi wa li'annahu yadkhulu surura ala aqihi saboda shi yudkilu surur yana son ya shigar da farin ciki ne akan dan uwan shi wal afdal abin da yafi dacewa a shar'ance an yaqdiya yawman makanahu sai ya rama wata rana bayan wannan to idan muka duba nan cikin abin da musulunci ke bukata wato shine ya za a samu zamantakewa mai kyau tsakanin al'umma shi yasa a babi na mu'amala duk abin da za ka yi nuna kyama tsakanin kai da ɗan'uwanka musulunci baya su musulunci baya bukatan wannan misali kai shugaba ne ka je wuri ka nuna kyamarka ga wanda kake shugabanta ka fi su matsayi kaza ko ku a su mutane ne wanda sai ƙasa da kai musulunci ya haɗa tsakanin wani da wani duk ɗaya suke inna akramakum inda Allahi atqakum wanda ya fi ku girma a wurin Allah wanda ya fi tsoron Allah kaga shine hikima da in mutane sun je masallaci za su daidaita a sahu ɗaya ba tare da bambance shugaba da wanda ake shugabanta ba ko mai kuɗi ko marashi ko mai mulki ko wanda baya da mulki za su haɗa kafaɗa su haɗa ƙafa kuma abinda kowa zai faɗa zai ce Allahu akbar Allahu akbar shine abinda kowa zai faɗa domin ku girma a cikin al'umma girma ne ba bambanci wani zaka samu girman shi girman shekaru ne wani girman shi girman kuɗi ne wani girman shi girman mulki ne wani girman shi girman karatu ne wani girman shi girman jiki ne to amma da wanda yake da girman kuɗi da mai girman mulki da mai girman karatu da mai girman shekaru da mai girman jiki kowa in ya tsaya zai ce Allahu akbar kowa abin da zai faɗa kenan Allahu akbar shi yasa wani lokaci ɗaya daga cikin malamai ya shiga wurin khalifa daga cikin khalifofi na Banu Abbas da ya shiga wurin sai yake ce masa ya Abdullah taqillah ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah to sai shi amirul mu'minin sai ya samu damuwa a ranki sai ya ce ali misli taqulu hadhihi kalima yanzu kamar ni ka kalli ido na ka ce man bawan Allah me zai hana ka ce amirul mu'minin kana san idan ka koma garinku ka rai kafafa cewa ai na je na kalle shi na ce mar bawan Allah ka ji tsoron Allah sai ya ce a ji a daure shi aka daure shi wani lokaci aka sako sai ya mar bayani me yake nufi da cewa ya bawan Allah sai sha marmu a garinmu idan musifa ta same mu ba wanda muke kira sai Allah kowa idan mun taita muke ya Allah ya Allah ya Allah sai sha a anta akbaru amillah kai ne ka fi girma ko Allah yace Allahu akbar Allah shi ya fi girma sai sha to lan yasanki fal masihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatu muqarrabun sayyidina isa dan maryam bai yi kyamar a ce mar bawan Allah ba haka nan mala'iku masu girma ba su yi kyamar a ce musu bayan Allah ba shin kai ne ka fi girma a wurin Allah ko Sayyidina Isa sai sha Sayyidina Isa fi girma sai sha kusa kai shi tafi to hatta yanzu a cikin mu akwai in ka ce mutum bawan Allah kai mun kaza sai shi ori ne bawan Allah kuma kuma shi ne kalmar da manzon Allah ya fi so a ambace shi da ita a ce mar Abdullahi bawan Allah yanzu wani zaka ce mas to wani dai a ji tsoron Allah sai ce o da kana tsammanin bana tsoron Allah kenan wurin to amma kalma ce bai tsada tunda Allah ya kiraye annabi ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kiraye mu'minai ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya kuma yi zargi ga wanda baya son hakan idza qilahu idza qilahu taqillah akhazatu al-izzatu bil ismi idan an ce mutum ka ji tsoron Allah sai girman kai da dagawa ya kama shi Allah ya kiyaye ma yaqulu sa'imu idza sabahu ahad abinda mai azumi zai faɗa da wani zai zage shi ya ce mas inni sa'im inni sa'im ni azumi nake ni azumi nake sahabiyul hadis huwa abu hurairah radiyallahu an sahabin da ya roci hadisin shine abu hurairah Allah ya dada shi wal hadisu bi tamamihi cikar hadisin huwa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam shine fadar manzon Allah tsira da amince bata gare shi ce asiyamu junna azumi garkuwa ne wa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ranan azumin ɗayanku ya kasance falayar fas ba maganan alfasha ko maganan batsa wala ya jahal ba maganan harkan jahilci ko aikaci wa inimru'un qatalahu idan wani mutum ya nemi su yi fada ausha ta muku ko ya zage shi falyaqul ya ce mas inni sa'imun ni azumi nake yi marratayn wallazi nafsi bi yadihi manzo Allah ce na rantse da wanda raina ke hannun shi la khalufu famis sa'imi warin bakin mai azumi la khalufu fa misaimi atyabu inda Allah shine mafi dadin kanshi a wurin Allah min rihil miski sama da kanshin almiski ya turku da'amahu wa sharabahu saboda mutun yakan bar abincin shi da abin shan shi wa shahawatahu ya bar sha'awan biyan bukatun shi min ajali saboda girmana as-siyamu li yace azumi na wane wa ana ajzi bihi ni ne zan yi sakamako da shi wal hasanatu bi ashri amsalha idan mutum ya aiwatar da hasana kyakkyawan aiki za a bashi linkin ta guda goma fadan manzo Allah da yace as-saimu abinda ke as-siyamu huwa al-imsaku anil akli wash-shurbi wal-jima'i naharan ma'an niyya shine mutum ya kame daga barin cin abinci da barin abin sha da saduwa da iyali tsawon wuni guda tare da niyyan azumi amma da yace junna yana nufin wuqaya wa sitar karo ne kuma sitara ne da ya ce fala yarfas la ya takallamu bil kalamil fahishi ba bukatan mai azumi ya zance irin zancen alfasha amma da ya ce wala ya jahal ay la yaf'alu shay'an min af'ali ahli jahali kada mutum ya aiwatar da aiki irin aikin jahilai kasiyahi kamar abin da ya shafi ihu wasafahi ko kuma harka irin tawauta ko tabaranci wani hawi zalik amma da ya ce qatalahu aw shatamahu kila wasu malaman suka ce innal mufa'ala taqtadi wuqu al-fi'li bayna janibai idan an ce mufa'ala duk abin da yake bangaren mufa'ala kamar mudaraba muqatala mushatama yana nuni cewa bangarora ne guda biyu ke yi ma'ana idan mutum ya zage ka kada ka mai mazage wasa'imu mai azumi la tasduru minhu al-af'al allati yaruttiba alaiha mai azumi kar ya kuskure ya aiwatar da wani aikin da shari'a ke da tsari a kai shi ne faɗan manzo Allah ya ce inni sa'im ni azumi nake wal jawabu an zalik ba da ansa akan hakan annal murada bil mufa'ala at tahayyu ilaha wato mutum yayi yunkurin mayar da martani in an face shi wa in yatiha ahadun idan da mutum ɗaya zai aiwatar li muqatalatihi ya fada da shi aw mushatamatihi ko ya zage shi fal yaqul ya ce mas inni sa'imun azmi niki fa innahu idza qala zalika amkana an yakuffa anhu watakila in ya gaya wanda ya mas batanci ya ce mar azumi niki sai ya kame abinda zamu fahimta anan gurin a cikin hadisin wanda ke azumi na nafila ko na farilla bai baka daman ka zauna a majalisar fira ku rika gulma da wancan ai tsegumin wancan ai bata wancan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi hadisai da yawa wanda ke magana akan hadarin harshe har a lokacin da yake magana akan giba wanda daga cikin sahabbai ya faɗa ce ya rasulullahi idan abin da mutum yake faɗa da gaske ne yayi manzo Allah ce wannan shi ake shi da shi giba yi da mutum idan ƙarya ake mar to wannan akan ambace shi ƙarya kuma ya fi girman laifi a wurin Allah misali mutum ka gan shi yana caca sai ka zo majalisa kana faɗi ai na ga wani yana caca amma kana faɗa ne don ka muzanta shi ba wai don nemo maslaha ba to wannan shi ake shi da shi yi da mutum yana da cikin manya-manyan laifuffuka to idan ko ƙarya mutum ya faɗa bai gan shi yana cacan ba ya faɗa don ya zuda man mutunci to wannan shi ake shi da shi ƙarya kuma ƙaryar ya fi girman laifi in har za ka gaya wani kuskuren wane da sharaɗi ya zama za ka faɗa ne don wace hanya za a bi a daƙile shi daga abin da yake amma idan za ka faɗa kawai don ka more ka ji daɗi ka bakanta shi a fuskan duniya ka zuda mutunci to wannan sai ya zama laifi ne shi yasa wani mai hikimar magana yake cewa idza shi'ta an tahaya saliman min al-aza wa hazzuka mawfurun wa irduka siyanu lisanuka la tadhkuru bihi awrata imri'in wa kulluka awratun wa lin-nasi alsunu wa aynaka in abdat ilayka ma'ayiba fasunha wa qul ya aynu lin-nasi aynu idan har kana son ka rayu cikin mutunci ka rayu cikin salama ka rayu cikin mutanen kirki to kada ka kuskura harshen ka ka aibata mutun da shi saboda mai fa kulluka awratun kai ma dukkaninka al'aura ne wa lin-nasi alsunu mutane da harasa in ka faɗi aibin wane kai ma za a faɗi aibinka in ka ɓaci wane za a ɓace ka sai ce kuma wa ka idanunka guda biyu in abdat ilaika ma'ayi ba idan sun nuna ma aibin wane kalli wane kaza ke kalli wane kaza ke fasunha kare idanka wa qul ya ainu lin nasi a ainu ka faɗa cewa ido mutane ma na da ido ashe abinda ake bukata kamar abinda manzo Allah ya faɗa cewa al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda yake musulmi na gari shine wanda musulmi suka kubuta daga sharrin shi baya cutar da su da hannun shi baya cutar da shi da su da bakin shi baya cutar da su hatta da idanun shi fal muradu mil hadisi abinda ake nufi da hadisin annahu la yu'amiluhu misla amalihi kada yayi mar mu'amala kwatankwacin mu'amalar da yake yi mas bal yaktasiru ala qawlihi ya takaita a faɗa shi cewa inni sa'im ni azumi nake yi amma in asarra ala muqatalatihi haqiqa amma idan ya nace cewa sai ya ya faɗa da shi kamar ya fahimci zai doke shi dafa'ahu bil akhaffi fal akhaffi to wannan ya samu ya bakan shi kariya ta hanya sannu a hankali hanyar da babu batanci ko yarfan shari'a kuma hakan ba yana nuna idan mutum ya zo zai dake ka ba kana azumi kuma ka zira ido kana kallon shi in ka ce marwa ne azumi nake yi ka nuna mar cewa azumin ka bai baka daman ku yi fada kai da wani ko musayar yawu ba to sai kaga alaman dukan ka zai yi to zaka dauki matakin da ya dace a shar'ance domin ba kanka kariya to yana ga yan uwanan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon ka ya Allah ka sa mu karfin zukatan mu ka sa mu karfin shedani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cika da imani yan uwa akwai bukatan mu saka yan uwan mu cikin addu'a yaran nan yan makaranta da aka ce yan boko haramun sun sace kama su irin yanda suka kama wancan na Chibok to abin akwai tashin hankali kwarai babu dadi saboda abin da ya kamata mu yi mulahaza a ciki yau kowa a cikin mu ya kaddara inda akwai diyar shi ko kanwa shi ko yar uwashi ya zai ji a ran shi kuma sanin mu ne cewa mutanen nan ba manufa bace ta alheri tare da su babu alheri ko misqala zarra inda musulunci yayi daban inda suka yi daban domin a cikin ayyukansu da karantarwarsu wallahi babu manufan addini ko daya ba manufan addini ko daya don haka abin da yaran nan ke bukata shine addu'a tukuru lalle mu addu'a kada mu manta duk lokacin da hali ya kama mu addu'a mu roki Allah madaukakin sarki akan Allah ya bayyana su Allah ya kare su daga sharrin da wanda suka dauke suke nufi da su idan ma suna da wata ajanda ta sharri ko da shi akwai ta bayan wannan to ubangiji ya gajiyar da su ubangiji ya tona asirin su Allah ya kame hannuwansu daga barin cutar da mutane musulmi sauran waɗanda aka yaudara akan takala irin wannan muna roƙonka ya Allah kai ne mafi sanin daidai idan ka san a cikinsa akwai masu shiriyuwa su yi musulunci aiki Allah ka shirye da su ka gane da su wanda ko a iliminka ka san cewa ba za su shiriyu ba sharri ne ga al'umma to muna roƙonka ya Allah ka kare al'umma daga sharrinsu lalle ne ƴan uwa hali irin wannan abin da ke bukata wallahi mu koma ga addinin musulunci mu koma ta gaskiya Allah shi ya faɗa a littafin shi mai girma cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah madaukakin sarki baya canzawa al'umma abin da ya shirya wa al'umma na jin daɗi da kwanciyar hankali sai idan al'umma sun canza idan mun dubi canjin da ake samu yanzu munin yayi muni in ka duba ka kalli akwatin talabijin duk in ka ga an nuno faɗace faɗace an nuno wani harin bom an nuno amfani da manyan bindigu za ka samu musulmi ne akan musulmi yau kaza na faruwa a syria kaza na faruwa a yaman kaza na faruwa a saudiya kaza na faruwa a pakistan kaza na faruwa a iraki kaza na faruwa a libya kaza haka dai sassan musulmi kullum sai ka ji rayuka kamar rayukan kwari ka ji an ce can an kashe mutum ɗari can an kashe mutum kaza an ƙona asarar dukiya kuma duk abin da ka ji an faɗa a kafan yaɗa labarai in ka ji an ce an kashe mutum goma ba bakin su kenan ba to amma a ce rayukan musulmi ke salwanta irin wannan abin akwai tashin hankali shin anya muna ganin a banza Allah zai jarrabe mai irin wannan jarabawa wallahi na rantse da wanda raina ke hannun shi hatta mu a nan arewacin Najeriya inda mun san cewa yanke na musulmi wallahi darajar mu da kimar mu zubewa take yi hatta idanun mu mutuncin mu raguwa yake yi na tashi na san lokacin da gidanmu gyaran keke ake akwai lokacin da waɗanda ba musulmi ba irin kiristocin wannan arna idan sun shigo da kekensu za a gyara musu wallahi ba sa yarda su shigo tsokin lungun saboda almajirai da ke kato a wurin suna kallon alluna a aji sai dai mutum ya ajiye keken shi su a zuwa ɗauka amma tsoro ke kama su kuma a da waɗanda ke tafiye-tafiye zuwa kudu da zaran an fahimci kai mutum musulmi ne bahaushe ɗan arewa kima gare ka da daraja a garuruwansu a ƙasashensu za ka bi titi kai tafiya ba mai tsangwamarka amma yau akwai yankin da baka isa ka taka yadda kake so ba in kana son ka taka shi sai dai ka saje da su ka cire babban rigarka ka cire jamfarka ka nemi wando irin nasu ka sanya ka nemi riga irin tasu ka sanya wani rumma in sai ka canza aski sai ka canza askin ka dai yi badda bami don ka saje da su in ko an gane kai musulmi ne ka shiga uku yayin da hali ya kai za su zo yankinka kai kuma su yi rayuwa irin tasu yadda suke so ba ka iya musu magana da Allah ba haƙƙin bane maka sarayar mun zan ba mu da gaskiya ba mu da amana ba mu da haƙuri ba mu da kunya ba mu da sanin ya kamata yanzu na in ka tambaye shi menene amana wallahi bai san me ake nufi da amana ba sai suna in ka tambaye wani kunya bai san me ake nufi da kunya ba sai suna in ka tambaye wani haƙuri bai da shi bai ma san shi ba rannan ina gaya abokan karatunmu nake sai musu ka kaddara yau da tafiya za ka yi sai wani ya buga ma waya ya ce ah wani na zo gida an ce baka nan kayi bulaguro ka ce wala na yi bulaguro ce to an bani kuɗi naira dubu ɗari in baka in ji wani wa zan baya baka ba za ka ce ba duk wanda ka samu ba shi a sai ka yi nazari watakila zai ce ga ɗanka ka ce a karka ba shi a ba matarka ta aje a a in mace ce a ba mijinki ta ce a a babanka fa a a saboda komai zai iya faruwa ƙarshen ta sai ce da Allah ba ni ɗan mintoci in yi tunani sai ya yi tunanin wani a wata anguwar wanda ya da amana shi sai ce kyawawa ne aje min me ya kawo haka ƙarancin amana yanzu addininmu ya zama suna a baki kawai amma a aikace ka nemi aikin addinin ka rasa me zai hana Allah ya jarraba mu da hali irin wannan mu kanmu ba ma mutunta junanmu ba ma girmama addininmu kai wasu ma na kallon kamar addinin ya mai da su ‘yan ƙauye ya musu ƙarfa-ƙarfa ya hana su rawar gaban hantsi mutane suna rayuwa irin yadda abin ya musu daɗi shi yasa Allah ke cewa zahar la fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yudhikahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un duk irin abin da yake faruwa wallahi sakamakon abin da hannunmu ne suka yi idan har muna son mu koma wa Allah ko muna son rayuwar mu su canza daga hali da muke ciki na tsada halin kunci halin tsoro halin yunwa na rantsi da wanda raina ke hannuhi sai mun koma wa Allah madaukin sarki wannan shine magata gaskiya idan mun koma duk wani hali da zaman ɗar da ake ciki yanzu misali waɗanda ke da shekaru a nan wurin wanda shekarun sun haura shekara 60 ko kuma ɗauka daga hansun ma abin da ya gaba ai sun san ana rayuwa ta arziki a wancan lokacin arzikin ba irin na yanzu ba yanzu misali ga su hajja da in zaka tambaye su shekara 50 da suka wuce baya idan za a ce mutum a nan daura ya mallaki naira miliyan goma hankali ba zai ɗauka ba to amma yanzu masu miliyan goma wasu lissafi a nan gari arzikin ya ma wuce tunanin ɗan adam amma a wancan lokacin zama ake na dan Allah da mutunta juna zama addini ake to don haka akwai bukata yan uwa idan mun yi addu'a mu kanmu ɗabi'ar mu da halayyar mu mu koma zuwa ga Allah madaukin sarki Allahumma ja'alna fid dunya muhtadin wa fil akhirati marhumin wa bi ta'atika amilin wa bi kitabika muhtadin وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنئمتك شاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوزين ومن الشدائد مهجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة سابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين malama yan harda dai ba labari to abin da ke faru to muna muna son rana ya ce a zo mana da takaitaccen inda aka sa gaba a rana ya ce ba a a ba wai a zo lafiya da ka lafiya